أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا عشرين دقيقة وتر رمضان هجرة منذ سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta 1442 wanda ya daidai da uku ga watan biyar miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2021 ya muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul araf a shafi wato na 173 a jiya mun tsaya akan aya ta 171 zuwa aya ta 172 kina a yau da yarda Allah za mu tashi akan wannan aya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma Allah ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ce wa iz akhadha rabbuka min bani adam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين Allah ce wato wa iz akhadha rabbuka muka ce yana da alaka ne wato da iz wanda ya gabace shi ina fata an fahimci ni ko ya zamanto an yi atafi na akan iz iz iz na kissoshin da suka gabata atfu qissatin ala qissa ko ko a kaddara mishi uzkur an gane ko domin alqur'ani galibi wani lokaci yana kawo uzkur gabani iz واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس وإذ أخذ ربك كأنبتا مع الأمة يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو كتند أبنجيجن كأخذ يرقي يرقي مي مكتي الميثاق شيني القولي دومي الله نارك القولينا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله أنقانيكو ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيباكو وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح قاشنا دي أنقانيكو وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة وإذ أخذ ربك كأنبتام أبنجيجنك واتموت الأمك لوكتند أبنجيجنك يرك الميثاق القولي أنشافيشي min bani adama alƙawalin an ɗauke shi ne daga bani adam an gane ko sai zaman to shi min ɗin nan yana da ta'alluki ne da akhaza daga mutanen bani adama ƴaƴan annabi adamu Allah karɓi alƙawali min zuhurihim daga bayansu an gane ko sai malamai suka ce to nan shi min ta farko min ta biyu tana matsayin badali ta min bani adama kenan da min bani adama da min zuhurihim duka wato kusan tafiya abu guda ne sai dai shi min zuhurihim yana matsayin badali na ishtimali domin zahar shi bai na dan adam sashi ne ga jikin dan adam ba shine dan adam gaba ɗaya ba kenan sai zamanto badalul ishtimali ne kuma qur'ani yana kawo jar ya zamanto menene badali na jar walaula an yakuna nasu ummatan wahida laja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arij 'alayha yawhan kaga liman yakfuru birrahmani li buyutihim domin su mutane su su da gidajen sai zamanto badali na nashi qala wa tuqala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lil ladhina istud'ifu liman amana minhum allazina stud'ifu sune dai liman amana minhum wanda suka yi imani da su kenan matsayin shi yana badalina mato kambacin shi yake to min zuhurihim daga don bayan su zurriyatahum an gane ko kenan wato zurriyatahum ko kuma zurriyatihim akwai kira'a guda biyu imam wato asim da imam wato hamza da imamul kisa'i da imamu khalaf da imamu ibn kasir su suka karanta zurriya wato abin nan zurriyatahum an gane ko da ifradi kenan Allah ya rike su alƙawali daga zurriyarsu dukkan su kowanne daga cikin su Allah ya rike alƙawali daga shi sauran kuma sun karanta zurriyatihim yanzu in ka ɗauki qur'ani wanda aka rubuta da warshi zaga zurriyatihim ko qalun misali zurriyatihim an gane ko wa ashhadahum ala anfusihim to sai Allah ya kafa musu shaida akan kawunan su alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijin ku ba qalu bala suka ce eh tun jiya mun yi bayani muka ce wannan aya tana da salo na fassara guda biyu shine cewa waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa abinda ake nufi Allah ya sanya ɗan Adam ta hanyar haihuwa ya ɗauki ɗan Adam ta ciki zai haife shi, kamar yadda sauran dabbobi, kaga kaza za ta yi kwai, saniya za ta ɗau ciki, haka haka haka haka haka, saɓanin icci da yake yin huri sannan ya fitar da ‘ya'ya, to shi ɗan Adam yana daga cikin halittun da ta hanyar wato abin nan ciki ne zai rinka ɗauka abin da zai haifa sannan ya haifar da shi. ban sani ko an fahimta sai suka ce to kenan Allah ya sanya al'ada shine akhadha min bani adam min zuhurihim dhurriyyatahum Allah ya sanya ta hanyar ci daukar ciki ne za a rinka samun dan adam sannan kuma wa ashhadahum ala anfusihim Allah ya shaidar da su waɗansu malamai suka tafi akan wannan haka waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a akwai asar ingantattu waɗanda suke nuna abin da ake kira alamu zar alamu zar ita ce duniya ta azzarra wadda tun mutane suna matsayin wato zarra suna matsayin tsatso a wannan lokaci suna cikin tsatson annabi adamu Allah ya fitar da su shine akhadha rabbuka min bani adamu min zuhurihim wa ashhadahum ala anfusihim bayan Allah ya fitar da su daga cikin tsatson annabi adam sannan Allah ya kafa ya kafa musu shaida akan kansu alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin kuma qalu bala tun wannan lokacin suka yi magana suka ce eh to shi yasa zaka ga malamai sun yi maganganu waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a inda annabi Adamu ake nufi ai ba a cewa min bani Adama daga ƴaƴan annabi Adama annabi Adam don shi shi annabi Adam bai daga cikin mi bai daga cikin ƴaƴan Adam tunda bai za ya zama to shi uba kuma shi uban kai ne kuma shi dan kai ne sai an kace anan bani Adama ana nufin jinsin ƴan Adam ake nufi ina fata an fahimce ni kenan kada a ce a'a annabi Adam ba zai zo ba da an kace kuma to min zuhurihim ta bayan su sai aka ce a'a shi alƙawari saboda abu ne mai nauyi shi ko ban dan Adam shine wuri wanda fi ɗaukar kaya masu nauyi shi yasa an ka kawo min zuhurihim to sai malamai suka tattauna kan wannan mas'ala waɗansu tafi cewa a'a wannan alƙawarin da aka ce an ɗauka wannan alƙawarin da aka ce an ɗauka suka ce a'a babu wani alƙawari kawai dai mutum ya zo duniya bayan an haife shi Allah ya kafa mai hujja ga halittu mun faɗa jiya cewa dukkan halittun Allah suna nuna akwai Allah wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu alwahid duk abin da Allah halitta da ka kalle shi zaka gane cewa tabbas akwai wanda yi shi shine Allah subhanahu wataala yadda ka san surura ba za ta iya kanta ba sai akwai wanda yi ta kyamara ko kamera ba za ta aikanta ba akwai wanda yi ta salula to ya zai ce sammai da kasai a same su ba tare da wanda ya halitta ba kaga wannan ba zai taɓa yiwa ba to sai yasa suka ce a'a saboda mi suka ce wannan alƙawarin da ake cewa Allah ya fitar da mu a cikin alamu zarr babu dan adam wanda yake tunawa da shi ba kamar san lokacin da an kai shi ba ina fata an fahimce ni waɗansu daga cikin malamai sun tafi akan wannan ra'ayi amma mafi yawanci daga cikin malamai musamman masu kula da asar sun tafi cewa a'a wannan alƙawarin akwai shi ko da baka tuna shi to tunda nasoshi sun tabbatar da wannan to magana ta riga ta kare ka koma cikin tafsiri na ibnu jarir at-tabari jami'ul bayan musamman taba wanda aka yi ma tahqiqi ta ahmad shakir ko ta abdalla bin muhsin at-turki kaga asarkin sannan ka duba cikin mawsu'atu tafsiri bil ma'sur ta nukhba min ulama wanda ustazu dr musa'id at-tayyar yana shugabanci akan ta sannan ka diba cikin as-sahihul masbur fi tafsir bil ma'sur na ustazu dr wato hikmat bashir wanda yake a kasar abin a jami'a ta madina wato jami'an madina farfesa ne na tafsiri sannan kuma ka diba cikin tafsiri na ibnu kasir kaga yadda abubuwa suke ko ka diba cikin sahih ibnu kasir na mustafa al-adawi an gane ko akwai littattafai ne da suka kawo asar ga sunan zalla da suke nuna cewa wannan alƙawarin akwai shi ka diba ma cikin wato adwaul bayan fi idah al-qur'an bil qur'an aidan na shanqiti ya kawo cewa waɗannan asarkin akwai su sun tabbata to anan sai mu ce to babu matsala su waɗancan sun kore cewa an fitar da mutane daga cikin tsatson annabi adamu dama mun kawo cewa sun ce min bani adamu annabi adamu bai shiga mun ce a'a jinsin yan adam ake nufi to amma ya zamu yi mu hada waɗannan maganganu dama idan aka samu maganganu sun zo to idan ana iya hada su ai shikenan sai a hada su sai mu ce babu matsala an gane ko kadiba cikin ta'wil mukhtalif hadith na ibn qutayba tahqiqi na abu muzaffar as-sinnari ya kawo waɗannan lokacin da ibn wato littafi ne mai muhimmanci saboda tahqiqin sa yana da muhimmanci sosai yadda za ka yi ka hada waɗannan maganganu malamai suka ce ga yadda za ka yi shine cewa Allah ya fitar da su cikin tsakon annabi Adam ba za su tuna ba ko babu matsala to Allah ya kawo su a nan duniya waɗanda suka ce Allah ya kafa dalilai halittun da Allah ya yi to babu matsala Allah ya fitar da su daga cikin tsatso idan ba su tuna ba sun zo duniya sai Allah ya nuna musu halittun da ya yi domin waɗanga halittun gaba ɗaya suna nuna cewa akwai wanda ya yi su kuma bayan wannan sai Allah turo manzanni suka zo suka ƙara tunatar da su suka mayar da hankulansu suka ƙara wanke musu hankulansu don su a samu hujja cikakka to me matsala kankanin wannan babu wata matsala kenan da haka waɗannan fassarorin ba su karo da juna ba kan wani mutum ya zo ya ce a'a akwai matsala kaza akwai matsala kaza babu matsala ko guda ina fata an fahimce ni wallahu ta'ala a'lam alastu bi rabbikum Allah ce ashe ba ni ne ubangijin ku ba qalu bala kowa sai da yace shi ya faɗi wannan sai Allah ce to shahidina mun shaida malaman tafsiri sun yi maganganu daban-daban akan nan daidai ga kalima ta shahidna amma bari mu bari mu fara da magana ta Imam Suyuti ka koma cikin al-Iklil fil istinbat tanzil ina fata an fahimce ni yace nan daidai wajen kalubala da shahidna shine aka tiddo aslun fil iqrar idan aka je wajen hukunci ko shari'a ko tabbatar da wani abu to ana aiki da abinda ake cewa al iqrar kamar abinda mutum ya tabbatar akan shi to wagga aya ta tabbatar da shi shi yasa dan qur'aniyun idan ka ji cikin littafin fiqh an ka ce al iqraru sayyidul adilla idan mutum ya tabbatar da abu akan shi to shine ba a buƙatar wani dalili ko wani shaidu in dai yana da hankali ba tare da an tilastar da shi ba babu wani abu to nan kalubala suka ce eh shahidina sun shaida sun shaida akan kansu daga nan an ka ciro wannan mas'ala ɗai kenan na biyu shahidina waɗansu malaman tafsiri suka ce magana ce ta Allah Allah na ce shahidina bayan sun ce bala tabbas Allah kai ne ubangijinmu sai Allah ce shahidina mu so Allah mun yi shaida sai ya zamanto annunu litta'zimi kuma so da yawa cikin Qur'ani Allah in zai magana yana kawo nunu ta'zimi nahnu khalaqnakum falaula tusaddiquna mu ne muka halice ku mu su Allah amma don girmamawa ne ina fata ana fahimta ta ba don ana nufin akwai Allah subhanahu wataala daban-daban ba gashi nan ma nake wa izna taqanal jabal fawqahum lokacin da mun ka bubbugo mun ka cicciro mun ka caccabo aljabal dutsi na taqana bai ce wa izna taqatu ba kuma cikin qur'ani wannan kina da yawa wurare daban-daban kenan nan shahidina Allah ne ce yayi shaida waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a magana ce ta Allah tare da mala'iku kenan Allah ya yi shaida mala'iku sun yi shaida sai zaman tonan shahidina annunu tufidul jam'i shahidina Allah yana shaida mala'iku kuma suna shaida akan wannan alkawali da ɗan adam ya ɗauka akan kansa cewa yaran da Allah shine ubangijinsa kuma in yazo zai bauta ma Allah shi kadai sai wani ce a to ya za a ce Allah ya shaida kuma mala'iku sun shaida menene abin da a babu matsala Allah daban zatin Allah ya bambanta da zatin mala'iku idan Allah ya shaida mala'iku sun ka shaida babu matsala shaida Allah daban shaida mala'iku daban babu matsala kowa ba wani irin shaida daidai iya ilimin sa daidai inda ta tsaya sai wani ce a'a kai shi ga wasu rabai da ita ba to a bari baka ayi alqur'ani Allah ce shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist kaga shahidallahu Allah ya shaida annahu la ilaha illa huwa cewa babu abin bauta da gaskiya sai shi akan cancanta wal mala'ikatu kuma mala'iku sun yi shaida wa ulul ilmi da kuma ma'abuta ilmi qa'iman bil qist Allah ya tsayu da adalci an gane ko kenan kaga wannan ba shi ke nuna cewa shaidan masu ilimi da shaidan mala'iku da shaidan Allah ɗaya ce kullum muna son ɗaliban ilimi su yi hatara da wannan kenan nan sai ya zamanto annunul li jam'i waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a shahidina an gane ko shaida ce ta mutane akan kansu bayan Allah ce alastu bi rabbikum shin ba ni ne ubangijin ku ba qalu bala suka ce eh tabbas Allah kai ne ubangijin mu shahidina mun shaida kenan sai ya zamanto shahidina ala anfusina ne wato mun yi shaida akan kawunan mu an ta ƙulu yau malƙiyamati inna kunna an haza ghafilin ko kuma an ya ƙulu yau malƙiyamati inna kunna an haza ghafilin an ta ƙulu an gane ko imamu abu amr ibn al'ala al-basri ya karanta an ya ƙulu yau malƙiyamati inna kunna an haza ghafilin au ya ƙulu inda ma ashraka aba'una min qablu duka ya karanta shi da ya'un sauran ƙura sun karanta da ta'un an ta ƙulu yau malƙiyamati inna kunna an haza ghafilin an ta ƙulu me yasa Allah kafa wannan hujja an taqulu ba dan ku ce ba a'a Allah taqulu akwai lamun da aka shafi cikin alqur'ani akwai lamun da ake shafiya kuma in an zo wajen fassara sai an kaddara ta a ƙarshen suratul nisa'i Allah ce yubayyinu Allahu lakum an tadillu Allah yana bayyana muku ayoyi an tadillu kaga dole ne in kace an tadillu Allah na bayanin ayoyi dan a bace kaga wannan kafirci ne an tadillu asluhu Allah tadillu dan kar ku bace dole sai ka kaddara ta ko dan qur'ani da kace ko baka yarda ba ka kaddara ta da larabci to kai ku sai ka kaddara ta wato da yarenka shi yasa Allah ce kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtaduna Allah yana bayanin ayoyinsa ne dan a gane ba don a bace ba ina fata an fice ni kenan nan sai ka ce Allah taqulu dan kar ku fada Allah yayi haka yawmal qiyamati ran tashin alqiyama inna kunna an hadha ghafilin ce mu Allah mun kasance marabkana daga wannan alƙawalin Allah ya dauki alƙawali ya kafa muku dalilai a nan duniya na hankali da kuma abubuwan da ya halitta ya turo annabawa su yi muku wa'azi kenan Allah ya riga ya kafa duk hujjojin da kamata a kafa ina fata an fahimce ni amma malaman kufa don waga da muka ce Allah malaman basar suke cewa ana kaddara lamun su suka tafi cewa za a kaddara karahata kenan a wajen malaman kufa shine karahata an taqulu yawmal qiyama Allah yayi hakan ga dan kyamar cewa kada ku zo ranar tashin alkiyama ku ce inna kunna an hadha ghafilin mu mun kasance marabkana daga wannan alkawali Allah subhanahu wataala shikenan Allah ya kafa hujja magana ta riga ta kare an halicci komai da komai an dauki alkawali cikin alamu zar sannan kuma an nuna maka ayoyi da suke nuna akwai Allah ta kowane fanni Allah subhanahu wa ta'ala cikin sammai da kasai duka ya nuna muna ayoyi wa ka ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'riduna Allah subhanahu wa ta'ala ce sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim har cikin kawunan ku Allah ce sai ya nuna muka ayoyi hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq sai ya tabbata cewa alqur'ani gaskiya ne tauhidi gaskiya ne Allah subhanahu wa ta'ala gaskiya ne Allah ce wa fis sama'i Allah ce rizqum Allah ce wa fi anfusikum a cikin kawunan ku in kun kalla za ku gane akwai Allah afala tubsiruna shin ba ku gani ne ina da hankalin ku tafi sannan bayan wannan kuma sai Allah turo manzanni manzanni suka zo suka yi bayanin ayoyi daki daki daki rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna ala Allah li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima ina ganin wannan dai ya isa sai mu je gaba aya ta gaba Allah ramma au taqulu au taqulu innama أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون أو تقولوا كنان أو ألا تقولوا سيكا قدر أندلا وتوكما دنكر كتي إنما أشرك آباؤنا من قبل كو كراهة an ta ƙulu inna ma a shirka aba'una min qabl akan mazhaba ta malaman kufa nan mazhaba ce ta nahawu wato kenan Allah ya ka dan kada ku ce inna ma a shirka aba'una min qablu iyayenmu sun yi shirka wa kunna zurriyatan min ba'dihim mu ko mun kasance zurriya bayan su wanda kuma kafirai za su iya kafa hujja da cewa sun iske iyayensu suna akan shirka a nan duniya kenan da Allah ce dan kar su faɗa ba wai dan saboda Allah zai hana su faɗa ba suna iya faɗin cewa su sun iski iyayensu akan wannan amma kiyama bu su isa ba su zo su kafa hujja da wannan amma anan duniya suna kafa hujja ba a kafa hujja da abin da iyaye suke yi sai in ya zama to akan tauhidi annabi yusuf ya ce ya bi iyayensa amma sai ya fassara menene biyayya da ma iyayensa wattaba'tu millata aba'i ibrahima wa ishaqa wa yaqub yace ma kana lana an nushrika billahi min shay kaga ba wai yana bin su bane ido rufe ko ido ruhe ina fata an fahimci ne a'a akwai dalilin da yasa yake bin su amma su kafin rai da an tambaye su hujja sai su ce haka mun kai iske ana iyayen mu suna suna suna aikatawa Sheikh As-Sayyid As-Sabiq mai fiqh sunna akwai littafi gare shi Al-Aqaid Al-Islamiyya yake cewa at-taqlid hijabul aql at-taqlid malama aqida suna cewa at-taqlid koyi hijabul aql yana sa hankali dan adam sai zaman to bai bai aiki shi yasa annabi ibrahim da ya tambayi iyayen shi ko wani annabi in ya tambayi iyayen shi me yasa kuke bauta ba gumaka sai su ce a kawai haka mun iske iyayen mu suna aikatawa to wannan hujja ce dan ka iske ubanka na aikata ba da abu to in kowa shi kafa hujja da abin da uban shi ne yake aikatawa to yanzu nan shekara 50 da sun kauce ko 100 iyayen mu walki suke sawa kowa shi koma ya sa walki magana ta rage ta kare duk abin da ka iske da iyayen mu cikin bukkoki suke kwana da cikin daji mu koma cikin daji mu zauna wannan ba hujja bace shi yasa Allah ya bada kissa musamman annabi Ibrahim duk inda ya tambayi iyayen shi sai ce a su mun iske iyayen mu suna aikata wannan duba cikin suratul shu'ara ayoyi da dama sun yi bayanin wannan وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون كاد إبراهيم يتي ومتانين شي waɗannan goma kan kuke bauta ma shin suna amfani ko suna cutar da ku suka ce a kai mu dai haka mun ka iske ayyan muna yi ba mu bukata a taba hankalin mu ayi muna wani awazi shi yasa duk aqidar da ba ta gaskiya ba sai a ce ka a saurari dalilai shi sai a ce a ka a saurari dalilai kawai ka rike abin da kai imani da shi wata magana aqida babu hujja babu dalili alqur'ani cike shike da kafa dalilan da ke nuna akwai Allah kuma yana kira a yi muhawara duk wanda adda aqida in yana son a tattauna cikin mutunci da dalilai ya zo akwai al'adilla allati tunabbihul aql suna kiranta al'adilla al'aqliya waɗanda suke nuna alqur'ani gaskiya ne wanda ke da gaskiya bai ƙarya bai ɓoye ɓoye bai laɓe laɓe amma amfani da makami da amfani da kafafen yada labarai don a tallata ƙarya shine musulunci baya yi don musulunci bai buƙatar wannan kai ne kake buƙatar sai ka wato tallata aqidarka da taimakon mutanen da suke cikin wahala da wanda suke cikin yunwa da wanda suke cikin bala'i da kuma tallata aqidarka ta hanyar mamaye kasashen kasashen mutane ba gaira ba sabab ta hanyar tallata aqidarka ta hanyar ƙarya ta kafafen yada labarai kana ta kokarin zubo ƙaryace ƙaryace don ka tallata ta amma addinin musulunci bai buƙatar wannan ko taimakon kuɗi ko wani mm, musulunci duk bai bukatar wannan tabbas musulunci kuma sai ya mamaye duniya ko an ci ko an so billahi ladi wannan alƙawari na da Allah subhanahu wataala da haka dai almuhimmu at-taqlidu hijabul aql haka ma a cikin suratul anbiya annabi ibrahim ya tattauna da iyayen shi wannan hujjar ta zo kuma sun kafa hujja da irin waɗannan abubuwa da dama kaji Allah subhanahu wataala ke cewa cikin suratul anbiya wa id qala ibrahim li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun qalu wajadna aba'ana laha abidina sun kace mun iske iyayenmu suna nan suna bin wannan abin mu haka da muka bin su kai a ƙarshe a cikin suratul zukhruf sai Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam babu annabin da an ka turo face mutane sai sun ga mai ga magana Allah Allah ce am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun Allah ce wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala umma wa inna ala atharihim muqtadun ba a taba turo wani annabi face mai gargadi sai an faɗa mai wannan qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alayhi aba'akum annabin yake cewa ko da na zo muku da abinda shine mafi shiriya daga abinda iyayenku suke akan shi nan yayi at-tanzil istinzal qa'ir wato inabihim wato ma'ana ya so ya dan jawo hankalin su shi yasa yace da su awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum ko da na zo muku da abinda shi ne mafi shiriya daga abin da iyayenku suke akan shi marmakon ya ce musu ko da na zo muku da shiriya waɗansu malamai suka ce a'a nan awalau ji'tukum bi ahda min ma wajadtum alayhi aba'akum ko da na zo muku da abin da shine shiriya don bai yadda da abin da suke ba balle a ce ya zo da abin da shine mafi shiriya qalu inna bima ursiltum bihi kafiruna sun kace mu abin da kuka zo da shi mu mun kafirce mishi mu yi imani ba mu dai ku bar mu da abin da iyayenmu suke akan shi shi yasa Allah subhanahu wataala kafa hujja ce a'a wato au taqulu inna ma ashraka aba'una min qabl kada ku ce iyayenmu sun yi shirka tan gabani wa kunna zurriyatan min ba'dihim Allah mun kasance zurriya mun taso mun iske ana yi ba mu san dalilai ba Allah ce za ku ce afa tuhlikuna yanzu Allah za ka hallakar da mu bima fa'alal mubtiluna saboda abin da mabannata sun ka aikata kaji abin da za su faɗa ba Allah subhanahu wataala sai Allah ya toshe wannan mu je gaba alaran ba sai Allah ce wa kazalika wa kadhalika nufassilu al-ayati wa la'allahum yarji'un Allah ce kazalika kamar haka to shi kazalikan nan yana buƙatar wata magana kamar mi tun da an ce kamar haka kaga an saka cikin abin da suke ce ma dilem da faransanci ko dilemma da yaren ingilishi an saka cikin rikici an ce kamar haka kamar mi kaga dole kana bukatar ka koma cikin littattafan tafsiri mai tsaurin kai wanda ga ganin shi ya kai inda ba sai ya koma zuwa ga malamai ba malaman tafsiri suke cewa yadda zaka yi zaka kaddarta sai ka ce mislu ma wato bayyana akhdhal misaqi wa fassalnahu to nufassilu al-ayati yadda mun ka yi bayanin yadda mun ka ɗauki alkawali ga mutanen da suka gabata an gane ko muka rarrabe shi daki-daki nufassilul ayati haka ne muka rarrabe duk ayoyi daki-daki in ba haka ba za ka gane amma kin ka rike qur'ani shi kadai kana jin larabci kace ka zalika an kace kamar haka sai an kace gahar ta malam wai kamar haka kamar mi kaga ka shiga cikin ka rasa yadda za ka yi saboda mi saboda baka yarda kai itla'in tafsirai ba to Allah ya kyauta Allah ce wa kadhalika nufassilu ayat kamar haka ne muke rarrabe ayoyi yadda muka bada misalin wato rikon alkawari da muka yi muka rarrabe shi haka ne muke rarrabe ayoyi wala allahum yarji'un dan saboda su dawo kenan Allah yana rarrabe ayoyi saboda mutane su dawo illolin da suka sa Allah yake rarrabe ayoyi suna da yawa a cikin alkur'ani dalilan da suka sa Allah sabkar da alkur'ani suna da yawa a cikin alkur'ani an sabkar da shi an yi bayanin sa an rarrabe ayoyinsa daki daki ayoyi suna da dama wannan sai ka koba wato cikin ayoyi ka har hada su ba mu da lokaci mai yawa amma za mu dan tabo kaɗan daga cikin su daga cikin dalilan da yasa Allah wato yake rarrabe ayoyi yace wala allahum yarji'una ta yi mutane su dawo mun ka ce la'alla ga wajen Allah tabbas ne Allah ya san wanda zai dawo ya san wanda ba zai dawo ba amma la'alla wajen dan adam shi ba a san wanda zai dawo ba kuma ba a san wanda zai tabbata akan gaskiya ba Allah ka tabbatar da mu akan imanin mu duniya da lahira sannan kuma la'alla muka ce wani lokaci tana zakuwa da ma'ana ka anna cikin suratul shu'ara wa tattakhizuna masalih la'allakum takhludun amma ayoyin da suke nuna ga dalilin da aka saukar da alqur'ani suna da yawa mun taba bayanin su a cikin tafsiri na suratu wato abin nan an-nisa ina fata an fahimce ni to anan kuma zamu dan bada bayani kan su kadan sai da wajen fassara ɗaliban ilimi sai a dage wajen bincike daga ciki Allah subhanahu wata'ala ce ya sabkar da alkur'ani tunda in an sabkar da shi to ta wanda lokaci na za a bayyana shi in an bayyana shi ta wanda lokaci na za a rarrabe ayoyin shi kenan da dalilan sabkar da qur'ani da dalilan fayyace shi duka suna bin juna ne dan kaka ce a'a na an ce sabkewa na an ce rarrabewa in ba a sabke su ba ana rarrabe su to daga cikin dalilan sabkar da alkur'ani Allah ya sabkar da shi dan a karanta shi Allah ya ce wa qur'anan فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا لتقرأه دنك كرنتاشي اللام للتعليل sannan kuma ya faɗi wannan a cikin suratul ra'ad qarara an gane ko كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك دنك كرنتا مسو كاجي wanda kace Qur'ani bai da asbabun nuzul to Qur'ani ya faɗi daga cikin asbabun nuzul kin shi dan Qur'aniyun sannan kuma dalilan saukar da Al-Qur'ani dan ai hukunci da shi inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araka Allah dan ai hukunci da Al-Qur'ani ya saukar da shi Allah ya saukar da Al-Qur'ani don ai tadabburin ayoyinsa an gane ko kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi dan ayi tadabburi sannan kuma dan a wa'astu wal yatadhakkara ulul albab an sabkar da shi don a bayyana shi duniya ta gane baro baro ba tare da ƙarya ba dan Allah ya ce wato abin nan wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaruna dan kai musu bayani qur'ani ba kwaya bace ba kayan da za a koyo bane abu ne wanda za a yi bayani hujjoji daki daki mai son gaskiya zai gane shi sannan Allah ya sabkar da qur'ani don a tabbatar da tauhidi wato hadha balaghun linnasi shi alqur'ani sako ne wanda za a isar dama an sabkar da shi da a isar da sako wa uhiya ilayya hadha alqur'anu li unzirakum bihi wa man balaga to hadha balaghun linnasi shi alqur'ani sako ne wanda za a isar zuwa ga mutane wali yunzaru bihi dan ai musu gargadi da shi wali ya'lamu annama huwa ilahun wahid dan su san cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wali yadhakkara ulul albab dan saboda ma'abuta hankulla wato su wa'astu su sannan an sabkar da shi don a fitar da mutane daga cikin duffai na kafirci da sakon Allah da shirka zuwa ga hasken imani wanda ya game komi da komi kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbihim ila siratil aziz al-habib sannan an sabkar da shi don ayi bushara alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati kaji dalilai suna nan cikin qur'ani ka sai ka jibi lamu ta'lil da la'allahum da duk inda Allah kawo maf'ulun li ajlihi zaka ga dalilan da yasa Allah sabkar da alqur'ani taha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha ba a sabkar da alqur'ani dan ka wahala ba kenan dan ka samu sauki ka ci nasara Allah sabkar da alqur'ani to dan wa kadhalika nufassilu alayati muna rarrabe ayoyi wa la'allahum yarji'un dan saboda su dawo shi na mamanin ba shi cewa wala Allah kaga wala Allah na ashe cikin larabci da aka dauko ta gaba ɗaya aka sanya ta yalla tana yiwa su dawo daga cikin kenan dalilan da ke sa Allah sabkar da alqur'ani saboda mai rabon tuba shi tuba wanda bai rabon tuba shi ce qur'ani ga ƙarya ne wa kadhalika nusarrifu alayati wal yaqulu darasta ko kuma wata qira'a wal yaqulu darasat ko kuma wani ya ƙuru darasta wani nubayyina huli ƙaumin ya'lamun kafin mu je aya ta gaba alaramma sai mun dan faɗi wata ƙa'ida ta har da alƙur'ani malaman har da ƙur'ani sun kace ba ni da fa malaman har da ƙur'ani sun kace suka ce akwai wata alaƙa ta har da tsakanin suratu al'an'am da suratu al-a'raf suka ce ita suratul a'raf tana da nusarrifu guda kawai a cikinta duk inda ka zo cikin suratul a'rafi ka ce nufassilu nufassilu nufassilu nufassilu al-ayati sai wuri guda kawai zaka ce nusarrifu shine mi shine wajen fatar Allah subhanahu wata'ala wal baladu at-tayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih والذي خبث لا يخرج الا نكدا كذلك نصرف الايات لقوم يشكرون wanga shi kadai ne nusarrifu a cikin suratul a'raf sauran dun nufassiru ne nufassiru nufassiru kahuda ita ko suratul an'ami kana da abin nan nufassiru guda sauran kuma duka nusarrifu ne wa kadhalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimina duk abin da ya saura shi ko sai ka ce nusarrifu kenan sai ka maida shi kishiya kenan sai ka gane cewa nusarrifu cikin a'rafi gudana ko ba haka ba nufassiru cikin al'ami gudana wannan kuma mun faɗa ka'ida ce malaman har da qur'ani sun ka faɗi in ka ga ba haka dan bane ka zo ka gaya mini mu gyara ma abin da malamai sun ka faɗa don malamai suna yin kuskure mu je gaba da ramma utlu alaihim واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين
Allah subhanahu wa ta'ala ce watlu alaihim ka karanta musu na ba'allazi labarin wannan atainahu ayatina wanda muka bashi ayoyinmu ina fata an fahimce ni na Allah nuna cewa ya ba wannan bawa Allah ayoyinsa Allah ya dauka ya bashi an gane ko to nan sai malamai suka ce shine uslubi na alqur'ani kaga ai duk alqur'ani ai bada ana ai bada labarin wadansu al'ummomi amma idan ana son a canza tafannun wani lokaci sai a ce uzkur a fara bada labari amma wani lokaci sai a ce watlu ka karanta ko wani lokaci a ce muna baka labari Allah ce natlu alayka min naba'i Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minuna to anan kaga ana iya cewa wazkur alaihim naba alladhi atina wa ayatina amma ba ce da wazkur ba sai an ce watlu alaihim saboda kissa tana da ban mamaki akwai al-i'jaz annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai karanta littafi ba ummiyina cikin al'umma ummiya kuma yake ba ahlul kitabi labarin wani mallami da aka yi a cikin littafin su kuma sun san wannan kissa shi an ka ce kamar watlu alaihim karanta musu ka kalubalance su direct na dai kenan allazi atainahu ayatina wanda muka bashi ayoyin mu alqur'ani bai faɗi sunan shi ba babu kuma wani hadisi nassi ingantacce na hadisi wanda ya tabbatar da ya faɗi sunan shi amma cikin littattafan Isra'iliyat in ka diba zaka an ce sunan shi Bil'amu dan Ba'ura shi ya samu ne in kana in kana takama ma da karatu ko ko ka bata ma wani mutum da zai ce duk karatu ka kai Bil'amu dan Ba'ura mu ka to kana da sharmin manzo da yi almuhimmu dai watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina ka basu labarin mutumin da muka bashi ayoyin mu an gane ko sun ce sunan shi bil'amu dan ba'ura babu ayar da ta ƙarya ta suwa babu ayar da ta gaskata suwa da haka za mu yi shiru amma dai ba mu cewa tabbas sunan shi bil'amu dan ba'ura sun dai ce sunan shi bil'amu dan ba'ura cikin littattafan isra'iliyat haka ne sunan shi ba haka bane sunan shi Allahu a'lam saboda ban samu ayar da ta ƙaryata ba ban samu hadisin da ya ƙaryata ba naba allazi atainahu ayatina labarin wanda muka bashi ayoyin mu inji Allah fansalakha minha sai ya sulale sai ya fita daga cikin su asalin asalhu shine fitar da abu daga cikin mi daga cikin fatar sa an gane ko shi yasa ake cewa an fede wato abin nan akuya a ce sulihat wato an an an an fede ta sannan kuma insila shine maciji ya fita daga cikin fatarsa akwai wani abu da yake da ake ce ma salumce mu dai muna kira salumce sai kaga wata fata ya fita ya barta to an shif an siffanta wannan malami irin yadda wato maciji yake fita daga cikin salumcen ya bar wannan abin idan wanda yake zuwa daji zai rinka ganin irin waɗannan abubuwa cikin daji ga sunan maciji ya tafi ya bar su to fansalakha minha sai ya fita bar waɗannan ayoyi shikenan nan ba ana nufin ba ayoyin ya fita ya bar su saboda shi arziki ga al'ada in Allah ya baka Allah na iya kwace arziki ka koma matsiyaci mulki in Allah ya baka shi Allah na iya kwace ma mulki kuma ka koma ba gidan kasu ka zabda gidan kasu in baka yi anniya ba amma ilimi in Allah ya ba dan adam ga al'ada Allah na iya kwace shi to amma Allah bai cika kwace ilimi ba sai dai ya ɗebe ma ilimin albarka to shi na fansalakha minha ayoyin ba wai an kwace su ba ya tafi ya bar su ya koma jahili ba haka ake nufi ba a'a ilimin albarka abbaida kuma yau ma in ka dubi malaman da suke neman duniya da ilimin su ko an samu karatun karshe sai ka iske Allah ya ɗebe mai albarka ya ga shikenan abinda ba an ka sani yanzu ba a iya bayani kima kuma ta tafi domin mi domin aka ƙarya an ka gina al'amuran almuhimmu dai fan salaha minha sai ya fita fa atba'ahu shaytan wannan ita ce qira'a wato ta jamhur fa atba'ahu shaytan to an ce fa atba'ahu shaytan malaman luka suka yi magana guda biyu suka ce atba'a wani lokaci yana zamantowa yana buƙatar wato muta'addin ila maf'ulin wahidin maf'uli guda gare shi kenan fa atba'ahu shaytanu ai ma'ana adrakahu shaytanu malaman zaure suka ce sai shaytan ya rishike shi wala hiqahu yatim mai ko yatim masa amma kuma waɗansu malaman luka suka ce a'a wato abin nan da an kace fa atba'ahu shaytan mubalaga ne kina aka ce shaytan ya cin mishi domin shaytan shine shugaban mabannata ya zai ce abi bayan wani har ya cin mishi tunda ba yiwa a ce wannan malamin ya fi shaytan bacewa tun malamin da ya bace a duniya ai shaytan ya batar da shi duk kuma wanda suka bata shaytan ne ya zo kawata musu kenan nan mubalaga ce waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka tafi cewa a'a shi fa atba'ahu yana buƙatar maf'uli guda biyu kenan fa atba'ahu shaytan kenan wato atba'ahu shaytanu khutuwatihi shaytan ya sashi yana bin bayan zambiyar shi kenan shi shaytan in ya taka sai ce mai biyo dama Allah ya ce kuma ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan kenan wani bi atba'a yana nufin kasa abu yana bin abu kamar yadda qira'ata abu amr ta zo a cikin suratu wato abin nan at-tur walladhina amanu wa atba'nahum dhurriyyatihim mun sa dhurriyyatu tabi bayan su an gane ko kenan wannan shine taujihinta amma akwai ƙira'a wadda ba ingantatta ba ce shazza ce wato fatta ba a shaitan sai shaitan ya bi shi to shi ne malaman lokacin ce to wannan ƙira'a shazza ce a lokacin muke zance sai sun kace da ittaba'ahu da tabi'ahu duka ma'anar su daya kenan shaitan ya bi shi kenan shaitan ya bi shi ya bi shi an gane ko waɗansu malaman lokacin suka ce a'a in an ce ittaba'ahu an gane ko mashafi asarihi shine wato tabi'ahu tabi'ahu ya bi shi kenan yana bin taki taki nashi amma in an ce ittaba'ahu a cikin lugha idza wazahu fil mashi idan ya dabrance shi kenan sun ka tayi tare kenan sai zaman to kamar kafada da kafada suke tafiya kenan su a haka suka bambanta tsakanin ittaba'ahu da tabi'ahu wannan tafsili ne na lugha wani lokacin yana da amfani dalibin ilimi ya san shi almuhimmu dai fa atba'ahu shaytanu sai shaytan ya sashi yana daga cikin magoya bayansa ya kawata mishi duniya an gane ko fa kana min alghawin sai ya wayi gari yana daga cikin halakakku ko kuma fa kana can cikin ilimin Allah tun azal Allah ya san wannan mutumin ba zai aiki da gaskiya ba shi yasa Allah bai rubuta mai gaskiya ba an dai bashi ayoyi saboda mi saboda ya ci ya sha ya yi tuwatuwa kafin halaka ta zo mishi fakana ai fa asbaha sai ya wayi gari ko kuma fakana ai fil azaltun can ya kasance daga cikin halakakku duk mutumin da yake da ilimi ya san gaskiya ya kauce mata halakakke da dama abin da ke sa dan adam ya kauce ma gaskiya abu biyu ko jahilci ya afka cikin banna ya ki neman sani sai ya halaka ko kuma a'a yana da sani ya ga gaskiya amma akwai ciwatuwar da bai isun ya bari sai ya sai ya fada cikin halaka Allah kai mu tsari da waɗannan mu je gaba Allah rabba aya ta gaba
ولو شئنا لرفعناه بها ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض فأتبع فاتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون الله سبحانه وتعالى ولو شئنا دامون سو لرفعناه بها دامون دوك كاشد إتا ai walau shi'na raf'ahu da mun so ɗaukaka shi la rafa'nahu domini shi na koma zuwa ga allabi atainahu ayatina da mun ɗaukaka shi biha da waɗannan ayoyin ashe wannan ya nuna cewa Allah na iya baka ni'ima ko ta mulki ko ta kuɗi ko ta ilimi ko ta lafiya kai ma Allah aiki da ita sai Allah ya ɗaukaka darajarka don Allah shine ke ɗaukaka darajar wanda ya so narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim walau ina waɗansu malaman tafsiri suka ce a walau ina da mun so la rafa'nahu da mun ɗauke mishi kafirci kenan nan sai ya zamanto yana koma ne zuwa ga fa'at ba'ahu shaytanu fa kana min al-ghawina domin da shaytan ya bi shi ya zamanto daga cikin al-ghawina halakakku to akwai al-ghawayatu tare da shi al-ghawayatu kuma ana iya maida ta al-kufru shine kafirci kenan sai waɗansu malaman tafsiri suka ce walau shi ina da mun so larafa'nahu da mun ɗauke ma wannan malamin kafirci biha da waɗannan ayoyi amma jamhurul mufassiri da sun ce walau shi ina da mun so la rafa'nahu da mun daukaka darajar shi duniya da lahira bi hada wannan aya suna kawo cewa shi bil'amu dan ba'ura shine ma annabi Musa addu'a cewa annabi Musa ya bace shekara 40 shi kuma ya samu kuɗi da matsayi da bi da bi da bi shi ko annabi Musa ya masa addu'a cewa Allah ya lalata al'amarinsa da kaza da kaza almuhimmu dai waɗannan kissoshin duka ba wani nasi akwai tabbataci ba amma dai shi ne wannan mallamin bai bi Allah ba kenan ba duk mallamai na za su shiga aljanna ba kai mai cewa a'a na ga wani mallami yayi kaza naga wani mallami yayi kaza kana bata maka lokaci ka gyara alakarka da Allah cikin kowace al'umma ana samun nagari ana samun wanda ba nagari ba cikin mallamai akwai nagari akwai wanda ba nagari ba cikin masu kuɗi akwai nagari akwai wanda ba nagari ba cikin yan siyasa akwai nagari akwai wanda ba nagari ba cikin mutanen ƙasarka akwai nagari akwai wanda ba nagari ba cikin kabilarka akwai nagari akwai wanda ba nagari ba cikin family ɗinka akwai nagari akwai wanda ba nagari ba shikenan amma abinda ake son a gane shin wai mutane da aka fa hujja da su ko aiki aiki ne za a kafa hujjar shi shi yasa in kace zaka bi cewa tuwatuwan mallamai a wannan zamanin da muke ciki ko a kowane zamani Allah ya faɗa malaman bani Isra'ila sun yi tuwatuwa da ayoyi in kace ka kafa hujja da mallamai an ka zo kiyama to ka aikata banna in za a kada ka jahannama kace Allah na ga wani mallami na shira aikata banna ni ma na aikata banna ka ce ma Allah subhanahu wataala haka nan tunda kana kafa hujja da cewa kai malami kaza kaga ya aikata kaza ko malami kaza ya aikata kaza ko ko malami ya yi kuskure to shi mallami ce ma an kai mala'ika na da baya yin kuskure ai shi mallami ba wani abu da ba a'a shi ma dan adam ne ayoyi da Allah ba shi Allah ce kuma shi rike su shi ya kowa ta santa aiki da su in yayi aiki da su ya samu ɗaukaka tasu idan bai aiki da su ba kuma zai gane kurin shi me kace so bayan wannan almuhimmu dai Allah ce walau shi ina la rafa'nahu biha mun kawo bayani guda biyu walakinahu sai dai shi akhlada ila al-ard ya karkata zuwa ga ƙasa ya karkata zuwa ga ni'ima ta ƙasa malami yana son dole kilas ba laifi bane in Allah ba malami kuɗi ya rayu rayuwa ingantatta mai kyau ba tare da alfahari ba amma malami ya ce iya tsayin daka irin mota duk wadda ta fito a zamanin nan sai ya shiga irin ta mai sanyi ya hison sai ya shiga bewit sai ya shiga haraiban yan kukawo malami ya ce a'a sai ya gina gidan da irin manya-manyan masu kuɗi ma a garin basu da irin shi malami ya ce sai ya sa sutura irin wadda ake yi geznar ko kuwa da duk sutura da ta fito malami ya ce kullun sai ya ci ƴaƴan itace irin waɗanda ake ci a turai sai ya sha jus ko juice sai ya auri mata masu kyau ya aje su a cikin gida irin yadda ministoci da shugabannin nan kasashe suka aje mata yo kai da kake son duniya irin haka ya zaka yi wa mutane wa'azi kace su rage son duniya a ya Allah ya baka ba laifi bane kace amma wato akwai tawaya ga ballami ya shiga wato abinda ake cewa concurrence munafasa da masu abin duniya ko kana da duniya kamata na kai kokari ka kani sance ta ka koya ma mutane yadda ake bauta Allah subhanahu wataala ba wai ka shiga gaba ba duk abinda masu son duniya suka yi kuma kana yi kuma kace a'a kai ma kana son lahira wannan shine yake samu da matsala a yanzu ina fata an fahimce ni domin Allah ya ce wala tansa nasibaka min ad-dunya amma kakka su ne kai da kamata ka ce mutane su bi a hankali kuma kai da za a gani gaba to yaushe ne zaka ce mutane su rage son duniya su su rage tunda sun ga kai ka shiga gaba walakinahu sai dai shi akhlada ila al-ardi ya karkata izuwa ga ƙasa wattaba'a hawahu sai ya bi son ransa Allah ce to fa masaluhu kaman misalin sa ka masalil kalbi kaman misalin karena ina fata an fahimce ni dama mallami in ya lalace to Allah zai sifanta shi da wasu abubuwa waɗanda ba masu kyau ba dama tun da ba nagari bane dama duk abin da yake mai kyau za a kamanta shi da abu mai kyau abin da bai da kyau za a kamanta shi da abin da yake mummuna kamar salil kalbi kamar kare malamai an sifanta su waɗanda ba su aiki da ilimin su kamar jaki ba dan wai jaki bai da kyau ba a'a dan saboda ba su iya dau amfanuwa da ilimi ko da suna dauke da littattafai Allah ce masalul ladina humilu tawrata thumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara misalin waɗanda an ka ba su at-taura lura ba su yi aiki da ita ba kamar jaki na dauke da wato littattafai jaki bai bai bai san yana dauke da su ba bai san muhimmancin su ba kenan nan ba ana sifanta sifar daukar jaki sifar da jaki yake sifar da jaki yake daukar littattafai ita ce an ka hankalta ma ba kan jaki an ka duba ba ko wani abu to nan da an ka ce fa masaluhu misalin wanda malami ka masalil kalbi kamar misalin kare na al kalb shine kare shina daga cikin dabbobi kadiba cikin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur yace shina daga cikin dabbobi min zawatil arba masu wato kafafuwa guda hudu wa anyabin wa afari sannan kuma yana da anyab sune zaga zaga haƙora guda biyu da ake farauta da su shi yasa zo cikin hadisi ingantacce cikin sahihi muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam aka ce laha an kulli zinabin min siba duk dabba mai dagi haƙora guda biyu irin na zaki da damisa wadda tana zuwa ta yi farauta ta ci to an hana ta an baka ka'ida wazi mikhlabin min at-tayr da kuma tsuntsu mai mikhlab waɗanda su ne affar kin da an kace na affa yana da wato akahi an gane ko waɗanda da su ne ke zuwa yayi farauta ya kashe dabba ya cita to wannan shi ba ya haramta kidan kaji ka'ida babba to shi kare yana da anyab sannan yana da affa an gane ko yana da anyab zaga waɗannan haƙura yana da affar wato abin nan mun ce akafi na abin nan na farauta sannan Sheikh Ibn Ashur ya ce kasirun nabah yana da yawan haushi billaili a can cikin dare qalilun naumi fihi amma kuma kwanan shi a cikin dare kaɗan na kasirun naumi fin nahar yana da yawan bacci a cikin wato yini sannan shi karen nan da kake gani halitta ce a to suka ce jami'in shi in an ka ce alkalbu kare ɗaya amma idan kare daga uku zuwa goma za a ce aklubin sannan in sun yawa za a ce kilab karnuka masu yawa an gane ko wato waɗansu malamai suke cewa a'a shi aklub din karnuka ma ana iya jami'in su a larabci sai a ce musu akalibu kenan karnuka karnuka karnuka sai ana so a ce musu akalibu da hausa ban san yadda zani cewa ba ina fata an fahimce shi shuzuzan in ji su sannan suka ce kilab karnuka masu yawa ana jam'in su shuzuzan a ce kilabatun in baka san wannan ba cikin larabci kaka ce babu jam'i kaza babu jam'i kaza ka koma cikin ad-durrul masul fi ulumi kitabil maknun na as-saminul halabi zaka ga wannan sannan ana kiran kalib ana nufin karnuka suna ne jami'in karnuka nawa ka sani bincike gare ka almuhimmu dai fa masaluhu misalin wannan malami ka masalil kalbi kamar misalin kare to da aka ce kamar misalin kare nan sai mun fahimci waɗansu abubuwa guda biyu ko zuwa guda uku na farko shin shi kare ta wace fuska ce aka karanta sai malamai suka ce a idan saboda kare shina da mummunan halitta na sai an kamanta shi da kare sai suka tafi akan hakan ga da yawa da malamai sun yi bayanin wannan waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a da an ka ce misalin shi kamar misalin kare na to an fassara abin da ake nufi in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas in tahmil alaihi in ka kore shi alhas harshen shi yana yawan fita yana harar sannan kuma in kuma ka bar shi kuma yana yi kenan shi babu wani hali duk dai in ji mutane sun ce matacce ya kare ga wuya ko ko duk dai makahi sun yi dare bai canza halin shi na wannan abin da yake aikatawa kenan sai zama to a'a nan ba sifar kare ce ake bayyanawa ba shi yasa at-tashbihu in an ka kamanta abu da abu to yana iya ɗaukar sifa guda biyu wani lokaci zai iya ɗaukar sifa ta yabo in yabo ake nufi sannan yana iya ɗaukar zargi ko zambo in zambo ake nufi ba wai da an sifanta abu da kare ba shi kenan sai a ce a'a abin bai da kyau a'a in amana ce an ka sifanta abu da kare kenan an nuna da amana ina fata an fahimce ni imamu shatibi yake cewa wa qad qila kun kal kalbi yuqsihi ahluhu wa ma ya'tali fi nusihim mutabazzila ka zama to tamkakkare to kaga ya an ce ka zama tamkakkare a mu'mina sai ta a'a wato yuqsihi ahluhu mutanensa suna nisantar da shi amma wa ma ya talifi nusihim mutabaddila shi ko yana ta kokari musu nasiha yana bin sun sai ya bi su kenan wajen amana ana mi ana sifanta cewa kare yana da kyau ina fata an fahimce ni akwai rikon amana gare shi da shi da santabara kamar da ake cewa santabara uwar alkawari komi dare gida shi ka kwana amma kuma kuma kare yana ɗaukar karatu ana ba shi ilimi qur'ani ya faɗa to allimu da hunna mimma allamakumullah kuna sanar da su su je su muku farauta kaga ba turana sun kasancewa ana iya koya maka ne farauta ba ko a koya mai sunan bam ba su da suka fara wannan ba wannan ma imamul marzabari daga ya rubuta littafi khasa'isul kilab ala kathir min mallabisa siyam kare yana da wasu fofi da ya hannun adam daga cikin su akwai amana daga cikin su akwai ɗaukar ilimi da gaugawa wasu mutane kansu bai yi ba wai ana nufin dukkan mutane ba ake nufi kenan in an siffanta abu da kare ko jaki ko zaki kare an siffanta mutum da zaki a'a menene ake nufi ina waje hushabahi a sifanta huskar ka da huskar zaki kaga ana cewa baka da kyau don an mai shaka dabba amma a sifanta jarumtakka da irin jarumtar zaki kina an sifanta ka da mi da jarumta abu ne mai kyau a sifanta idonka yadda ba a iya ma zaki kallo biyu haka ba a iya ma kallo biyu kina an nuna kana da jarumta nan abu ne mai kyau amma a ce bakinka kamar bakin zaki ina ma hari da dalili kenan kawai ta cina ka kai kai to don haka yana da kyau in an ci za a siffanta abu da abu malamai suka ce to ka rinka kallon menene ake son a ce ko da an ce kare ne a'a shi kare ba komi ne a cikin shi a illa ba amana shi abu ne mai kyau amma kuma suna da wasu ɗabi'o'i da ba su da kyau shi yasa nan da an ka ce fa masaluhu ka masalil kalbi misalin shi kamar misalin kare ne a'a ba ana nufin kamar kare ba dan saboda jikin kare bai da kyau a'a in tahmil alaihi idan ka kore shi yalhas yana halhalniya shine khurujul lisan sun kace harshen shi yana fitowa aw tatruku in ka bar shi yalhas kuma yana da cikin wato harshen shi na na na, na fita sai suka ce to shi kare wato haka Allah ya halicce shi a cikin zuciyar shi akwai yawan bugawar zuciya shi yasa idan yana gudu ko yana zaune bai iya hankuri dole sai yayi ta kokarin wato fitar da wannan harshen nashi ina fata an fahimce ni ittirabun fi batinihi saboda akwai rikici akwai wato abin nan rashin abin nan samun natsuwa a cikin zuciyarsa tana yawan bugawa shi yasa ko da yaushe yana bukatar harshen shi na nan to sai waɗansu malamai suka ce to menene siffan kamanta wannan malamin da kare me yasa menene hikimat sai suka ce shine cewa dan adam lokacin da yake jahili zai sha wahala wajen neman mi wajen neman sanin inda gaskiya take ko ba haka ba to kaga shi wanga ya nemi ilimi ya sha wahala sannan bayan ya samu ilimi kuma ya bata to ai jahili in ya bata shine za a cewa ya sha wahala wajen samun ilimi domin ya samu mafita to shi wannan in shina jahili ya bata an bashi ilimi kuma ya bata shikenan in tahmil alaihi yalhas aw tatrukuhu yalhas duk dai an bashi ilimin bai amfane shi ba kenan wannan al'amarin wato yana da muni Allah kai muna tsari ina fata an fahimce ni Allah ce ka masaluhu ka masalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukuhu yalhas lokacin mu ya matso mu da ba za mu samu fassara wannan aya gaba ɗaya ba za mu kai ƙarshen wannan aya sai gobe in Allah ya kai mu da insha Allah sai mu tashi akan wannan aya wato wadda Allah subhanahu wataala ce walau shi ina rafa'na biha Allah ce to zalika wancan sifar kare da mun ka baka labari ko sifar wancan malami da mun ka baka labari wanda ya bar ayoyin mu an gane ko ko ko siffar kare da an ka takuda da sifofin halayen kare da aka da gaba ɗaya duk cikin zalika za ta shiga masalul qaumil ladina kazzabu bi ayatina shi an misalin mutanen da sun ka karyatar da ayoyin mu duk waɗanda suka karyatar da ayoyin Allah ba su da wani misali na gari dan haka kafirai na turai da na ko ina a duniya komi dukiyarsu komi farin jikinsu komin dukiyar da suka tara komi teknolojin da suka tara komi motocin da suka tara komi jiragen da suka tara duk abin da suka tara matsalul qaumin ladina kazzabu bi ayatina misalin su bai da kyau bai da kyau bai da kyau Allah ce faqasusil qasasa ka bada labari bididdik wato kai bada labari dalla dalla la'allahum yatafakkarun dan saboda mutane su wa'astu shina daga cikin abin da yasa ake karanta alqur'ani dan saboda mutane su wa'astu da misallan shi wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun yan uwa lokaci yayi mun halin sa kamar yadda aka saba za mu tsaya anan insha Allah sai gobe in Allah ya kai mu dare sai mu tashi akan wannan aya mu ci gaba da bayani har zuwa inda Allah zai tsida mu nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته